أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به نعم فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله
فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما
الله أكبر فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون فلا يستطيعون
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أنفسهم نصرا ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون نعم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أنصاركم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون يمشون بها بها.
أم نعم.
لهم آذان يبصرون يبطش أم لهم آذان يسمعون بها
يسمعون بها.
قل ادعوا شركاءكم قل ادعوا شركاءكم ثم ثم كيدوني ثم كيدوني فلا تنزلون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki idan ba ku manta ba yau muna takwas da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ashirin da ashirin da nawa ashirin da biyar da watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu mudaffir mun tsaya a kan aya ta talatin yau za mu tashi insha Allah kan aya ta talatin da ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatun ya sanya cewa wannan abu eh, ya zamanto da mu da masu sauraro da masu taimakawa gaba ɗaya akan wannan karatu wannan karatu ya zama sababin da Allah zai kai mu aljanna shi amin ya rabbal alamin na'am ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
wa ma ja'alna ashaban nari illa وما malaikatan جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة na'am وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا na'am wala yarda ba وآتانا الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون na'am وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
kadhalika كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء wa ma وما ya'lamu يعلم جنود ربك إلا هو na'am وما هي إلا ذكرى للبشر bashar كلا والقمر Allah subhanahu wata'ala ya ce, wa ma ja'alna a sahaban nari illa mala'ika, idan kuna tune, jiya mun yi bayani akan kasurgumin kafurin nan da ace da ya ce a tsare mai wasu mala'ikun shi zai tsare wasu, da aka ce wutai eh, mala'ika goma sha tara ke ɗauke da ita, ya ce ba za a tsare mai sauran ba, shi ya rike saura har yana tozartar da wasu ƙureshawa daga cikin kafirai. To, yanzu misali wuta, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce tana da linzami nawa dubu saba'in, a kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in, wanda suke jaye da ita ita wutar jahannama. Tana girgizawa, tana kiran kahurai, tana halumma halumma halumma ilayya. ku zo ku zo ku zo gare ni kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawari sai ya cika ta ta la haula wala quwwata illa billah mala'ika nawa ne suke rike da ita linzami 70 kowane linzami mala'ika 70 ku buga mana lissafi miliyar mala'ika miliyar hudu da miliyon ɗari tara suke rike da wuta mala'ika miliyar hudu da miliyon ɗari tara suke jaye da ita kuma wata ruwaya mala'ika in ya sako a ce kafar shi ɗaya a duniya gaba ɗaya babu inda ta biyu za ta zamna mala'ika ɗaya shi yake nema a tsare mai sauran ya iya mala'ika miliyar hudu da miliyan nawa nawa ka buga saba'in da da- da- da- da biyar dubu saba'in so dubu saba'in da miliyan ɗari tara kenan miliyar biyar babu miliyan ɗari mala'ikun da suke riƙe da wuta kuma a haka nan take fuzgawa suna fuzgawa kai jama'a wutan nan kadda Allah ya samu cikin ta Allah ka raba mu da ita Allah muna roƙonka ka tsare mu daga shiga wuta wa ma ja'alna ashabun nari Allah yace ban sanya ba 'yan wutar wannan wanda suke ciki illa mala'ika sai dai mala'iku ne kawai aka zuba su ne zabaniyawa masu gadin wuta su suke rike da ita kuma wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru bu mu sanya ba adadin wannan da muka faɗi sai dai jarabta ce ga wanda suka kafirta shi an ce mai mala'ika goma sha tara yana gani kamar zai iya wani abu ko shi yake mutane ne kamar mu ƙanana ƙanana haka mala'ika ne fa mala'ika ne fa ai wannan Allah ya ce ya sanya wannan adadin illa fitrata lil ladina kafaru dan a jarabci ai fitini waɗanda suka kafirce su dinga ganin cewa kamar mala'ikun kaɗan ne liyastaiqina alladhina utul kitaba dan waɗanda aka baiwa littahi sun nutsu saboda a cikin attaura da injila da sauransu duk an faɗi musu wannan dan su nutsu su san lalle qur'ani wannan daga gurin Allah yake gashi a cikin littattafan su ma haka aka faɗi wa yazdadu alladhina amanu imana waɗanda suka yi imani kuma su ƙara imani su ƙara yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi kaga mu da mun yi imani da Allah sai mu ƙara yarda mu tabbata lalle akwai wannan mala'ikun kuma lalle akwai wuta akwai aljanna wannan kenan Allah ya ce wala yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wanda suka yi utul kitaba aka ba littahi wal mu'minuna da da da da, da mu'minai la yartaba ay minal munafiqina daga cikin munafikai ba su wata shakka akan wannan kuma su ƙara shakka a cikin wannan al'amari sai Allah ya ce mine wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun dan waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafici waɗanda suke a lokacin mafi yawan munafikan a ɗan Madina kafuran kuma wal kafiruna ɗan Makka dan su dinga cewa madza aradallahu bi hada matsala wai Allah me yake nihi da wannan misalin da ya buga mana na mala'iku goma sha tara kazalika yudillullahu man yasha haka ne Allah yake batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma Allah ya shiryar da wanda ya ga dama ƙarshen magana dai ranka takab dan ka gano wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi ubangijin shi kadai ya san rundunar shi wa ma hiya illa dhikra lil bashar wannan ba komai bane ba kawai wa'azi ne ga dan adam wa'azi ne da tunatarwa da ɗan adam shine bashar da mutum su gane cewa wannan wuta akwai ta wannan aljanna akwai ta sai Allah ya ce mi kalla كلا والقمر na'am والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر na'am إنها لإحدى الكبر نظيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر idan aka ce kalla tsawa ta tabbata al'amarin ba haka bane ku saurara ku ji kalla tsawa ta tabbata Allah ya ce wal kamar ina rantsuwa da wata ba kalla ba wasu nan mutum kalla ba shi ake nihi da kalla eh dan an yi wani lokaci wasu yara an musu wani karatu suka samu wani suna izgili da shi sunan shi kalla sai ya fito titi ya ce kalla in yi wayo ya ce inna halaza naza wai kira'a ce yake wai kira'a ce yake shi kalla ai bahaushe ne yake cewa kalla ai Musa ne kalimullah wanda ya shi magana Allah ya huto ne kalla ya huto daga kalam magana wanda Allah ya ma magana Musa kalimullah wanda Allah ya mai zance ba kalla Hausa ce ba haushe ne ya canza yake cewa kalla to kalla na cikin alkur'ani tsawa ce daga gurin Allah subhanahu wataala kalla ku saurara tsawa ta tabbata wal qamar Allah ya ce ina rantsuwa da wata subhanallah Allah baya rantsuwa da abu sai don nuna muhimmancin abun da darajar shi da daukakar shi ko kuma ya rantsuwa da abu dan ya nuna mu irin azabar da ke cikin abun shi dai duk abin da kaji Allah yayi rantsuwa da shi to akwai wani bayani a cikin wannan abu wata ku duba al'amarin shi wata ya huto ya zama jinjirin wata yana hilal ya fara zama yana tahiya yana tahiya har ya zama har ya zo badar lokacin da ya zama badar ya ciku kenan kuma ka fara gani ya fara raguwa ya fara raguwa har wata ya kare haka Allah ya yi shi kowace shekara ko da yaushe kowane wata da shi da rana haka suke tayi suna tayi suna tayi ya huto ya fada ya huto ya koma ya huto wa kullum fi falakin yasbahun kowanne a cikin hanyar shi yake tafiya fi falakin yasbahun kullum fi falakin ita ma wannan aye irin aye jiya wanda nace ku duba kullum fi falakin a cikin surati yasin kullum fi falakin ka karanta ta daga gaba ka karanto ta daga baya duka kullum fi falakin zata baka kullum fi falakin i daga baya baya zaka ga kullum fi falakin yanda ta gaba ta faɗi haka ta baya ta faɗi tana daga cikin mu'jiza ta Qur'ani aikin wata haka ne wata rana ya za mu yi mu san kwanukan wata a musulunci kwanukan wata talatin ne ko talatin ba ɗaya babu wata wanda yake da ishirin da takwas a musulunci a shari'ar Allah babu wata wanda yake da ishirin da takwas kuma babu wata wanda yake talatin da ɗaya babu shi saboda haka idan aka ce an ga watan ramadan kaki can kaki ɗaukan azumi kuma aka ƙi watan yake hutawa sai da malaye da eh da al'umma ta cika 30 kai kenan kaka ko kuma a ce watan yayi nisam kai baka dauka ba tare da mutane kuma ya huto turmuzi yayi nisam sai a wayi gari azumin ka 28 to a shari'a babu azumi 28 ko kuma ka wayi gari an ce sallah kai kuma ka je kana azumi ran sallah annabi ya hana azumi ran sallah ba a sal ba a azumi ran sallah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu rikici a gidan shi rikici na babban gida daga matan shi da suka tora mai wasu abubuwa na rayuwa wanda yake sun tsananta kwarai har yayi alƙawali mun ganta a cikin suratul tahrim bayanin wannan ko yayi alƙawali ba zai shiga ba ɗakin kowa a gurin su sai yayi wata guda wannan hadisi yana karantar da mu musan kwanukan wata sai da ya kwana 29 sai fara shiga ɗakin ummuna Aisha radiyallahu anha to ka san uwayenmu ne duka rikici ne na babban gida babu zancen ka kawo ra'ayinka akan wannan ummuna Aisha tace kai da kace sai kai wata guda kuma ya aka yi yau kai yau ai wata bai cika ba annabi ya nuna mata da hannun shi madaukake yake ce mata ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza so uku nawa kenan kenan ya nuna mata yatsotsin shi biyar nan biyar nan ko yace hakaza wa hakaza wa hakaza nawa kenan kwana 30 ko kuma yace wa shaharu kuma ana samun wani wata hakaza wa hakaza ya nuna so biyu sai makale yatsa guda yace wa hakaza kenan 29 wannan hadisi yana karantar da mu cewa a shari'a wata kwana 30 ne ko kwana 30 ba daya babu shari'a babu wata a shari'a mai kwana 28 babu shi an gane da kyau ko a sanin wannan kwanuka a shi za a san lissahin idda a san lissahin haila na mata a san lissahin iddatul wafa duk wani hukumce hukumce na addini wanda ya shahi wata guda wace mace ce idan mijinta ya sake ta take wata guda ita ce macen da batta take wata uku daidai ita ce macen da bata jini akwai wanda za ta yi aure saboda kananta ko kuma tsufa akwai wanda za a ma aure bata isa bata balaga ba ma an mata aure to idan mijinta ya sake ta wannan matai ya ta yi wata uku tana iddish da ita da tsohuwa wadda ta kai shekara 45 hamsin ya tahi wadda ta shiga abin da ake cema menopause ta yanke kamna bata al'ada ita ma idan mijinta ya sake ta batta jini balle a yi lissahi ita ma wata uku zata yi wata uku zata yi wata mace ce take yin jini uku ita ce wadda take jini tana ganin jini to ita jini zata yi wadda batta ganin jini saboda tsuha ko yarinta ita wata uku zata yi to irin wannan hukumce hukumce na watanni duk a irin wannan lissahin ake dora shi an fahimta da kyau ko wata da kwanukan wata suna da muhimmanci a cikin shari'a Allah ya yi rantsuwa da shi wal kamar ina rantsuwa da wata kaskon watan ko kwanukan watan kunga kowanne da hukuncin shi wal layli id adbar haka Allah ya ce ina rantsuwa da dare lokacin da juya ya bada baya dare lokacin da ya bada baya kenan asuba ta keto was subhi idza tanaffas da asuba lokacin da ta shako lumfashi ni'ima a nan gurin kamar yadda muke faɗi ko da yaushe Allah ya ɗauke mu in asuba za ta yi daren in zai zo a hankali a hankali a hankali yake zauwa daidai kwakwallo mu ba kawai ba sai mu ga rana wuf da a ce da tsakar dare lokaci yayi kawai kaga wuf rana kai tsaka ai da an ji kumya a wani wuri eh mana sai ka barar da shi a daji ko kuma a waje kana wasu abubuwa ko kuma ga kanan dai kawai rana ta bude wuf shikenan ko kuma a ce dare in zai zo haka kamar da tsakar rana da sauransu sai wuf kawai dare ya shiga wani wuri sai an yi karo ma sai an yi banna to Allah sai ya dauki abin gwargwadon kwakwalwar mu in rana za ta zo a hankali a hankali a hankali halka waye gari ka ga rana ta bude in daren zai zo tun daga magariba la'asar ya tahi ya tahi ya tahi sai ka ga duhu ka shiga cikin dare akwai duniya kuma Allah subhanahu wata'ala inda ya tsara musu wata garin sai an yi wata shidda na rana wani garin kuma sai an yi wata shidda na dare a yi wata shidda na yini akwai irin wannan gurare a duniya yaya za su yi azuminsu za su yi azuminsu ne da ƙasashensu makwabta lokaci ake dubawa ƙasashensu makwabta wanda suke da yini za su ga awa nawa suke yi daga wani lokaci zuwa wani lokaci haka za su ƙayyade haka za su yi azumin su haka malamai suka tabbatar tun da ranar ce ake sai an yi wata shidda kuma akwai wani guri wanda so ɗaya ne ranar za ta huto a duniya a a wa- a shekara ranar sallah ce suke a garin in ta huto ranar sallah ce dare ɗaya ne da yini ɗaya ne ranar take huto musu kuma akwai inda dare ɗaya ne suke yi a duniya dukkan wannan da hukumce-hukumcensu za su ɗau hukuncin ƙasashe wanda suka yi kusa da su da awoyin ai awoyin azumi ya dace daga wannan guri zuwa wannan guri yanzu azumin bana misali awa nawa ne ake yi na azumi akwai wanda ya lissafa a cikinku akwai wanda za a yi awa goma sha takwas akwai wanda awa sha biyu akwai sha biyar akwai sha shida ya dace da lokaci fitowar rana da kullawarta ya dace kowanne da awoyin da ake yi wannan kenan wallaili idza adbara da dare idan ya jura ya bada baya sai Allah ya ce wasubhi idza asfara ina rantsuwa hallo da asuba in ta bado ta yi rawaye rawaye wannan ta fara zamantowa asuba wanda muka ce babu ibada da ta yi tsada a irin wannan lokacin sai istighfari lokacin asuba Allah subhanahu wataala yana yaban mutanen kirki yace wabil ashari hum yastaghfirun da asuba ba abin da suke sai istighfari kenan yin asuba eh, saura minti 20 30 40 saura dan lokaci ayi kiran sallar asuba ibadar da ta yi kowace ibada tsada ita ce istighfari ka'ida sallolinka ka zauna kai ta istighfari kana ta istighfari ga Allah to sai jawabin rantsuwa wannan innaha la ihdal kubar ita wannan wutai ɗaya ce daga cikin manya-manyan bala'i da za a sa kafirai la ihdal kubar nadhiran lil bashar galgadi ne ga bani adam galgadi ne ga bani adam kai jama'a wallahi wutan nan ta isa galgadi a gare mu misali ka je ka ɗau garwashin wuta ka rike a hannun ko ku ba wannan ba ai ana garaje wata ran a taka wuta ko in ka taka wutar ya kake shi sai ka yi tsalle zahi har cikin kwakwallo ka kake shi shi to kuma wannan wutai an kaɗe ta an kaɗe ta ba ta kai ba rabin rabin rabin ta lahira da za a ɗauko gashin wuta ko garwashi guda a meko shi duniya da duk mun koye ne mun soye ciki za a saka kahuri kai mu nemi Allah ya raba mu da shiga shiga wannan wutai Allah raba mu da shiga wuta la ihdal kubar nadhira lil bashar akan wannan kenan liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhara to wanda ya ga dama daga cikin ku ya taqaddam bi a'malin salih aw yata'akhkhar ya gabatar da aiki na kirki dan kar ya shiga wannan wuta ko ya jinkirtar ya kiyin aikin kirkin tashi ta rage to wannan kuma fa ba ana baka zabi bane ba in ma kai wannan in ma kai wannan a sanka a'a kamar horo ne kamar wa'azi ne ake ma in kana so ma kakkai in ka so kai na kirkin in kana so ma kakkai na kirkin Z- zunubin akan wa zai koma musibar shiga wutai tana kanka Allah ya ce wa man faman ya'mal mithqala dharratin na'am ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra don kankanta wasu malamai suna fassara shi da microbe wanda idanuwa ba su iya ganin shi saboda kwakwan yadda take cikin idanuwan mu baka iya ganin microbe ko komun wannan kai aiki in na alkhairi ne sai ka gan shi a rubuce ranar kiyama haka in na sharri ne hallau yana na a rubuce kuma zaka iske shi ranar kiyama Allah ka suturta mu ya rabbal alamin shi yasa yawan istighfari yake da kyawu duk wannan kananan kurakurai sai Allah ya yahe maka su sai wa- wa- in ka nisanci manyan zunubi wannan kananan kananan duk sai Allah ya yahe maka su wannan kenan kullu nafsin bima kasabat rahina كسبت رهينة illa إلا أصحاب اليمين na'am في جنات يتساءلون wa suke tambaya عن المجرمين kullu nafsin Allah ya ce ku sani dukkan rai bima kasabat rahina ai a daure take da abin da ta aikata kowace rai abin da ta aikata iya tare da ita na sharri yana tare da ita na alkhairi yana tare da ita kullu nafsin kowace rai bima kasabat rahina kenan in kana so kai aikin kirki in kana so kan ma kai ko mi kai a kanka za mu tashi ranar kiyama ko gulu kaci gulu ka san gulu gulu gululu ba gululu ba akwai bambanci tsakanin gulu da gululu ko gululu ba a wannan dan abun bane wanda yake jikin gado to gulu shine sauran kayan mutane da ka handame shine gululu a'a ba larabci bane Hausa ba guluwi ba misali a dauki misalin fela fela ya maka dinki ya yayyanke sauran yadin wannan bai baka ba kayanka sai ya cinye ya ci gulu wannan dan sauran a ɗauki misalin kafin da zai ya baka katakonka ne ka saya da komi da komi zai ma da ya yanka bai zubo maka ba sauran katakon wannan sauran ya ɓoye ya yi wani aiki da shi ya yi kujeru ta ya nitse gubi ya saida ya ci gulu mai nono cewa a zamanin annab sallallahu ta ƙara ruwa ya yi ƙarai daga sama annab da ya gani ya sa yatsa ya ce ma haza ya sahibul laban mine ne wannan sai ce wai asaba hulbalal ai ruwa ne wannan zuwa ce ta same shi annabi ya ce duk mun gashe na falaisa minna duk wanda mana algushi baya daga cikin mu annabi yayi kashedi mai tsanani yace kada in ga daya daga cikin ku ranar kiyama an yi busa ya dauko raƙumi a kan shi raƙumi yana boda raƙumi boda yake ko raƙumin yana bulbulwa ya ganni mu gamu da ni da shi ya ce annabi taimakanni sai in ce ban na iya makomi na ida sama sakotin a duniya ɗaya kenan ka in ga ɗaya daga cikinku ya ɗauko saniya a bisa kanshi mu gamu da shi ya ce ya rasulallah a gifini ya annabi ya ma'aikin Allah ka taimake ni an ɗoro mai saniya hausa ya gudun taron mahashar da ita saniya tana boda saniya ai boda take saniya tana boda ya ce annabi tambaye taimakanni in ce na idisa masako ka in ga ɗaya daga cikinku ya ɗauko rago yana kukan shi ko tumkiya ko akuya gwalgwadon abin da ka kwasa na mutane gwalgwadon yadda zai zama dabba ana tashin kiyama zai zo ya hau kanka ka ɗauko shi da shi za ka yi gudun wannan gudun fanfalaki sai kun je taron makshar kaga mugun abu ne eh kowane irin gyara kake ka shiga wannan gyaran radio kake gyaran tele kake gyaran mi kake ka cire ma wani dinamo ka yi kaza ko mai gyaran bilo ne ka ci ka ka cinye kaca ko priwul ko mi ne duk sai ka kwaso su ranar kiyama duk abin da kake na mutum ka ka dauke shi haƙƙi ne wanda zaka kwaso shi a tafi taron mahashar da kai da shi ka ida sa kowa ka ba kowa haƙƙin shi kar ka ci kayan mutane an fahimta da kyau ko in ka ci ka ci gulo wannan duk tattara shi ake zai zama katuwar dabba gwalgwadon abin da ka ci gwalgwadon dabbai ko ya zama akuya ko ya zama tumkiya ko ya zama saniya ko ya zama rakuri haka za ka ɗauko shi a gamu da kai to tun da rasulullahi ya mana kashedi ya ma ƴan uwan shi kashedi lokacin da Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka galgadi danginka makusanta ya kirayi Abbas ammu yace mai ya Abbas ka yi aikin kirki banda iya ma komi gurin Allah in baka yi ba yace ya Fatima bintu Muhammad yake Fatima diyar Muhammad Fatima diyar shi yace salimi min mali ma shait ki tambaye daga dukiyata abinda kike so ina iya baki la agni anki min Allah shay'a banda iya miki aikin komi gurin Allah in biki ba abun wa ya kamata mu dinga saurara shi a kwakwallo mu ba abun wasa bane ba duk mumuni duk musulmi ya kamata ya dinga tunanin irin wannan yanayin irin wannan yanayin da za a shiga na taron mahashar yanayi mai tsanani yanayi mai tada hankali yanayi mai bada tsoro abubuwa guda uku muka ce mu hanya guda uku muka ce in ba wannan han ɗaya daga cikin wannan hanyar ba dukiyar wani ta koma hannun wani ba daga cikin hanyoyin nan ɗaya daga cikin uku ba to sai ya rama mai dukiyar shi ranar kiyama hanya ta farko in ma ka saya da kuɗinka mulkiyar ta huta daga hannun shi ta komo hannunka saboda ka saya hanya ta biyu in ma ya baka saraka ko kyauta kenan mulkiyar mulkin abun ya huta daga hannun shi ya komo hannunka sai hanya ta uku in kana cin gadon shi ya mutu ka ci gado kenan hanya ta eh, mulkiyar ta huta daga hannun shi ta komo hannunka to duk kasuwar da kake duk aikin da kake duk abin da zai zo hannunka na dukiya na kuɗi ko wata ƙaddara ka yi lissahi ta ga hanyar nan uku daga ɗayanta ya zo ko ba daga ɗayanta ba ya zo saya kai ko kyauta ya baka ko saraka ko ku gadon shi ka ci in ba wannan uku ba sai ka rama mai abin shi ranar kiyama saboda haka abin yana da zurfi sai ka yi tunani yadda ya kamata saya kai kyauta ya baka ko saraka kamar ma'aikata ai aiki ne saya ne ka biya ka yi an biya ka duka wannan hanyar ce wannan kenan Allah ya ce mine liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar mun ji wannan kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin na'am sai waɗanda suke ashabul yamin ‘yan aljanna, wasu malamai suka ce, ai, mala'iku ne ko kuma ashabul yamin minal bashar, ko mala'iku ko kuma ashabul yamin minal bashar, wanda mun gan shi a cikin suratul waƙiya, fa ashabul maimana, ma ashabul maimana, wanda za a ba takardarsu a hannun dama, su wannan bisu shiga wuta, su kuma wannan ‘yan aljanna ne, saboda tuni kenan an kankare musu zunubansu ko ma akwai wani zunubin to in dai an baka takardarka a hannun dama za a zo lissahi Allah zai kankare maka wannan tuni daga an raba takardu an raba biletin kowa ya san inda ya nufa ana ba da biletin kayi fashe ko kayi redouble ko ku an kore ka eh haka nan ne mana kayi fashe aljanna zaka kayi redouble ashabul a'rafi da dama dama ko suna nan akan a araf to zan a araf wani guri ne tsakanin aljanna da wuta a juyo huskar su wajen yan wuta su wuri su ringa addu'a suna ya Allah kada ka gama mu da wannan munafukan mutane Allah kaka kai mu tare da su a juyo huskar su wajen yan aljanna su wuri suna taroko Allah Allah ka gama mu tare da su Allah ka gama mu tare da su har zuwa wani lokaci sai Allah ya yahe musu ya sanya su aljanna to wanda aka kora fa su tsundum ƴan wuta ne babu zancen menene an kore su shikenan wuta za su Allah kiyaye da fari a wuta a lahira da fari gida uku ne kuma daga ƙarshe zai koma gida biyu har zawa na ƙarshe wanda zai zo ya shiga aljanna a liƙe ta daga an liƙe ta shikenan magana ta tare eh baka ji ba wani dan agaji ta yi na ƙarshen mamu mu shiga dai a gara dai mu shiga da farko farkon na ƙarshe wanda zai shiga aljanna hadisi yana na cikin muslim dogon hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne zai zo ya fada sirabi katar katar ya makalkale ya hayo ya koma ya wada can sai ya huto bakin bakin wutai sai ya kalle ta ya ce alhamdulillahi alladhi najjani minki na gode ma Allah yabo ya tabbata ga Allah da ya tserar da ni daga gare ki yana nan kuma bai yadda aikin shi babu haske wanda zai ci gaba da shi iya daga kai sai ga wani icce a can gaba hanyar aljanna shi ce ya Allah yanda ka tsirar da ni daga wannan wuta Allah kai ni gindin wancan iccen ma kawai ya isa Allah ya ce bawa na karho in kai ka halauka bai mu wani abu ya ce Allah ni dai in gusa daga gindin ramin wannan hadisi muslim ya rawaito shi Allah sai ba shi izini ya ciru sai ya tafi can sai ya zamna kyan kuwa in yi ɗan huta ya sha ruwa ya sha inuwa ya huta ana nan sai ce Allah in ya ɗaga kai sai ga wata icce a gaba wanda ya yi wannan inuwa mai kyau sai yake tsammanin ma wancan ruwan ma ya yi daɗi ce Allah da ka ɗan ƙara ni gaba can wancan ita daga shi ne banda tambaye ka Allah shi da kai shi zai faɗi ya ce bawa na kan wani kai ka hallau ka tambaye ni wani abu ya ce Allah banda tambaye ka sai Allah ya bashi izini ya tashi daga wannan iccen ya je iccen na gaba wanda inuwa shi linsum kuma ya fi wannan jin daɗi ana nan ana nan sai ya tsinkayi wani icce babba wanda ya yi na farin ya yi na biyu sai ya ce Allah ban na tambaye ka komi in ka kai ni gindin wancan iccen daga shi dai ta ƙare kaga ya ba Allah uzuri so biyu ko na uku kenan ko sai Allah ya ce bawa na kar ho in kai ka har lokaci muni in kai ka nemi wani abu Allah banna tambaye ka komi wancan iccen dai ni dai in ƙara nisa daga wannan sai Allah ya bashi izini da haske ya tashi da wancan babban iccen to shi kuma babban iccen wancan da ya zo a ƙohon aljanna yake iya jin maganganun 'yan cikin aljanna shi kuma ya yi alkawali so nawa so uku ana nan ana nan sai ya ce Allah da ka ɗan sani daga gindin daga ciki dai haka daga nan daga cikin nan gurin bancin ya sha iska ya sha ruwa ya huta ta Allah daga ciki bakin kofin ma a sani bakin cikin nan gurin sai Allah ya ce bawa na me zan maka ka shi daɗi kana so in baka duniya so goma ya zamanto gidanka ne kamar duniya so goma gidanka ne na kai kadai a wannan magana ya haɗu wata kalma da mutum zai faɗe ta yanzu da ya kafurta dan tsananin farin ciki sai ya ce atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin Allah kana mana izgili kuma kai ne ubangijin talikai menene yake nuna wannan ya san aikin shi bai kai shi ba aiki shi bai kai shi bai shiga aljanna Allah ya ce mai la astahzi'u bik walakinni ala ma asha'u qadir bana maka izgili amma duk abin da nake so na iya yi sai Allah ya sanya shi cikin aljanna a bashi gidan shi a bashi matan shi su gode ma Allah su ce da Allah ya tsere da kai daga wuta shi ma yayi ta godiya ga Allah subhanahu wataala a bashi duniyan nan so goma shine gidan shi kuma shi ne talakan talak a cikin aljanna. Na ƙarshe matsiyacin da bai da kuɗi bai da ƙaddara shi ne wannan mai gidan shi kamar duniya so goma. Duniya gaba ɗaya kan so goma shi ne hilin gidan shi, a ba shi alatu kayan shi na aljanna. To wannan mutanen annabi sallallahu wannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace shine wannan na ƙarshen shiga aljanna. Ana saka shi an liƙe aljanna a duba 'yan aljanna a ce musu huludun bila maut dawwama babu mutuwa a duba 'yan wuta a ce musu huludun bila maut dawwama babu mutuwa a janyo mutuwa kamar rago in ji rasulullah a ce ma 'yan wuta kun san wannan su ce mun santa mutuwa ce kun san wannan 'yan aljanna sun santa mutuwa ce su faɗi haka nan Allah sai ya asa a yanka ta an yanka mutuwa ku duba wannan hadisi mutuwa ba wata aksiyon ba ce mala'ikan ya zo ai wani yanayi ne na aiki ko mala'ikan ya zo ya umarci rai ta huto zuwa ga iko Allah ko ya fusgo ta ta kawuri sai mutumin da ya huta sai ya kalle ta ya ganta kowa sai ya ga ran shi amma ran da zaka ganta ran nan ka mutu shikenan shi yasa kowa idan shi a buɗe yake mutuwa sai a zo a shahe mai ido daga kaganta ta tahi shikenan sai a zo a shahe ma ido kagaranka ta tahi kowa sai ya garan shi ko makaho ne sai ya garan shi sai a shahe mai ido magana ta kare to kaga ai wannan kiran da mala'ika zai yi shine mutuwa ko to kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun za a janyo ta kamar rago kuma kowa in ya ganta ya san ta mutuwa ce subhanallah to irin wannan abubuwa sune ake cewa dogum dole ka yi imani ka ko da kwakwallo ka bata kai ba kan abu dole ka yi imani kamar yadda hadisin da aka ce in aka zubo ɗan aljanna aljanna kowa ya san gidan shi yanzu anan aka zubo ka ka zo daga daga wani bulaguro ka sauka a mota a tasha ba ka san gidanku ba yanda ka san gidanku wannan taƙim taƙim haka zaka ta yi gidanka a aljanna ba a zawa ce kai ga gidanka kai ga gidanka a kowa ya san gidan shi kawai kowa tafiya je dan daman kamar ka san hanyar ka je ka shiga ka huta wani alaranmu ya ce sai ya yi shekara 300 kamun ya huto ziyara sai ya huta ko ba haka ba kace in ya zo aljanna sai ya shekara 300 kamun ya huto ya dinga tambaya ina wani waje hutawa ce yake wannan kenan Allah samu aljanna illa ashabul yamin sai mutanen da suke masu amsa takardarsu a hannun dama fi jannatin yatasaalun suna cikin aljanna suna tantambaye juna tsakaninsu anil mujrimin suna mujrimi suna tambayan mujrimai na duniya wanda suka yi suka yi suka kibauta ma Allah subhanahu wataala sai a ba ƴan aljanna damar su tambaye su su yi hira tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna dan ka tsinkaye su za a ba ku damar ka kuna kuna kallon su har ku yi magana da da su me za su ce musu ma salakakum سلككم في سقر na'am قالوا لم نك من المصلين ɗaya kenan ولم نك نطعم المسكين biyu kuma hawa وكنا نخوض مع الخائضين uku kuma hawa وكنا نكذب بيوم الدين wanda ita ce amsa tambaya ɗaya kasar tambaya ɗaya suka musu ma salaka kun fi sakar me ya jewa ku cikin sakar sakar wuta ce wuta Allah subhanahu wataala je ba mun zana su ba jahannama lazza sama sa'ira sakar jahim hawiya to ma salaka kun fi sakar me yasa aka jewa ku cikin sakara sai su ba da amsa qalu lam nakum minal musallin amsa ta farko ba mu zamanto ba daga cikin masu yin sallah kaga rashin sallah zaka shiga cikin sakara duk abin da kake kana ji ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya fara kiran sallah aje wannan aiki je kaka yi sallah je kaka bautata ma ubangijinka in wani irin aiki kake ladan yana kauda kiran sallah to ho amsa kiran Allah ka je kai sallah in ya so ka zo ka ci gaba da aikinka rishin yin sallah annabi yace al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar alƙawalin da ke tsakaninmu da su kahurai ita ce sallah duk wanda ya bar sallah ya kahurta kuma za a jefa shi cikin sakara ku kiyaye sallah hatta a- a mutuwar shi annabi nasihar da yayi iya rishin lafiya an kusa daukar ran shi ta yake as-salatu salah ku yi sallah ku yi sallah ku kiyaye da yin sallah lokacin sallah yayi annabi sallallahu alaihi wasallama malati ya kai mai ya kasa hutawa masallaci yace muru ababakarin fali salli lin nas ku sanya abubakar ya sa yayi sallah ya ja mutane ayi sallah shi bai da lahiya iyakunci a lokacin ya suma da aka jima ya holhodo yace a sallan nas mutane sun yi sallah Aisha ashe bata faɗi ba a nan gurin malaman hadisi suke cewa Aisha bata faɗi ba saboda abu biyu na farko tana tsoron jama'a su ɗauki babanta cewa har ya fara zugwamaɗi zai ɗau jagoranci kamun ma annabin ya mutu annabi ya ce a sa shi take tsoron wannan sai na biyu kuma abin da ta ba annabi amsa ne ta ce ya rasulallah inna ababakar raqiqul qalb babanta ta ce abubakar raƙiƙil ƙalbi ce zuciya shi nan da nan take karaya ta yi ta ya yi ta kuka ya yi ta kuka mai kuka ne don tsoron Allah ba zai iya ba mutane sallah ba da ya hulhudo annabi ya ce muru ababakar fali salli bin nas ku sa abubakar ya yi sallah ga mutane inna kunna lasuwaihi batu yusuf ku dai mata ƴan uwan annabi yusuf ne tukwana aka sa abubakar wata ruwaya cewa abubakar yana sallah sai ji baya ana motsi annabi ya ka an kamo shi ya fito sai abubakar annabi ya zamna a gurin a zamne a gurin abubakar abubakar yayi yana koyi da shi jama'a suna koyi da annabi haka aka yi sallar wannan sallah ya jama'a ku kiyaye sallah haka annabi ya tajan kunnan mu akan mu kiyaye sallah wannan yaron sahabi da yazo da yayi abin kirki yace annabi ya tambaye shi saurayi ne yana gidan annabi ya tambaye shi faɗi abin da kake so me kake so in maka yanzu in mu ne wani babba ya tambaye ka me kake so me kake so a baka me zaka ci kuɗi kawai su ne na fari na tabbata dai a cikin mu na gurin in aka ce me kake so amma da wahala za a samu ijaba daidai da wahala kowa ya faɗi abin da yake so to kun san abin da saurayin ne yace ta yi murafaqatuka fil janna me kake so abin annabi ya bashi ma mamaki yace yaro karami haka da ɗin matashi me kake so yace in abokance ka a aljanna kawai annabi yace awa gaira dalik babu wani abu yace a wannan da shi kadai nake shi to ta yi a inni ala nafsika bi kasarati sujud in dai wannan kake so to ka taimaka a kanka da yawan sujada kenan yawan sallah in kana so ka abokance ni a cikin aljanna hadisai da yawa ayoyi da yawa as-salatu salam to wannan mutane ba su sallah qalu lam nakum minal musallin ba mu zamanto ba daga cikin masu sallah amsa ɗaya kenan sai suka ci gaba kamar yanzu ne ka zo ka tambayi yaro sai ga ya baka amsa da yawa kai ko tambaya ɗaya ka mishi wannan haka ne su suna cikin bala'i ko shi suke hudo su za a yi ma salaka kun fi sakar da suka ce lam lakum minal musallin sai suka ci gaba wa lam nakun nut'imil miskin ba mu zamanto ba muna ci da miskinai rowa danko ya sha lukudi bai ya ɓanɓarwa kakakaf ya dunke zuciya shi ba a biye ba a iya ƙanƙara daga jikin shi kaga wannan musiba ce ba mu zaman to ba ma ci da masakai kowa ya iya yin saraka daga an ce ai saraka mutane su dinga lissahin wai sai mai kuɗi yau kai haka nan zaka zamna dala ashirin gare ka ba da ƙadago saraka ka ga irin lullum kama da za a yi badawa da kake yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ma na kasa malum min sadaka dukiya bata taba raguwa ba dan ana bada sadaka ta yace an fit yunfaq alaik ka ci da ka bada za a yi ta ƙara maka kai kuma mala'iku Allah yake sakowa ko wace mishi kullun guda iya addu'a ga duk mai sadaka dukiyar shi ta ƙaru guda iya addu'a ga duk wanda ya tauye dukiyar shi ta yi asara. Guda yana cewa Allahumma an fiƙ, a ati mun fiƙan halafa, ya Allah tun mai cidawa ka ba shi linkin ba linkin abin da ya bada, kullum mala'ika iya ma'adda in kana sarka. Gudan kuma yana cewa Allahumma a ati mun fiƙan halafa, ya Allah tun mai danke dukiyar shi, Allah ka gada mai talauci ka gada mai asara. ashe saraka ba karamin abu ce kuma kakkare na kuma kakkayi dan ka zo kana mai kwarkwara kuma wanda saurayin da zai shiga aljanna wanda yayi saraka da hannun shi na dama hannun shi na hagu bata san ba an yi saraka iya koyewa ballantana ka zo ka bada ka je kana biya ma mutane kai ka bashi kaza kai kai kaza kai kaza karo shi ladan ka ya kai shikenan ka bada ka wadi an ji idhabu ila alladhina kuntum turahunahum bi a'malikum annabi yace za a ce ranar kiyama ku je gurin wannan da kuke nuna musu ayyukan ku fantazuru hal tajiduna indahum jazaa ku je ku gani suna su sakewa su je su biya ku duk sarakar da kai ya kai bawan Allah ka koye asiri ne da kai da mahaliccinka Allahumma illa wani ya zambace ka ya gani kuma shi ma ba kana so ba ya dinga yabanka ai sai kai kaza kaza la la la la inna ma nut'imukum liwajhi Allah ka siffanci da wannan siffa da Allah ya yabi masu saraka suna koye ta inna ma nut'imukum liwajhi Allah muna ci da ku muna ba ku saraka dan Allah kawai la nuridu minkum jaza'an ba mu neman wata sakewa ta godiya wala shukura ko ku yi ta gode mana saboda haka abinda za ka yi ta yi ka yi ta yi yabon mai yabo kai ya ruɗa ka kushewar mai kushewa kuma kar ta sa maka ƙasa a gwiwa kai ka san abin da kake yi wannan ƙulla asiri ne kai da kai da mahaliccinka an gane da kyau ko sannan kuma kowane uba a gidan shi ya san abin da yake ma kanshi na tsakanin shi da shi da Allah an kawo hikaya cewa wani mai gida ne ya siyo rezen to wannan mai sunan shi inabi da kayan garka da ya aiko gidan shi sai ya ce a ɗan rage mai ya tafi gurin aiki kamun ya zo ita uwar gida ta kalkasa an ba yara ita ma ta ɗauka an yi mai da ya zo daga aiki ina abin da na ce aka kawo sai wallahi an rarraba an ba mutane ya ce ina nawa babu ya kare to sai ya fita mai kuɗi ne dama a lokacin yau da ya je nemi hili kato ya saya ya ɗauko injiniyar aka yi debi tattaken masallaci duk ya zuba kuɗin a nan su suna tsima ya su ci gado ko ya ce wannan sun hana ni kayan garka in na mutu ba abin da za su mini a lokacin ya biya komai da komai ya ya gina masallaci nashi ne shi kuma annabi ya ce man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci Allah sai ya gina mai daki a janna da yawa daga cikin mu muna iya gina masallaci ko da a wata kauye ce da yawa daga cikin mu sun yi karfin jika 50 jika 70 jika 40 wanda ka tahi kauyen ka iya gina masallaci da wannan amma su mai kake kullum OMG ta zo ta gina muku ango kullum zumai kake wasu su zo su gina sun yi ka san lada ne sun yi ka san aljanna sun yi ka san daki aljanna wallahi shiga taitayinka wannan kenan tambaya ai amsa ta biyu sai ta uku wa kunna nahudu ma'al khalidin to muje suka ce mun zamanto muna kutsawa tare da masu kutsawa a izgili na addini duk inda ake abu an ce Allah ya ce annabi ya ce sunna ce ta annabi mu muna yin izgili tare da masu izgili akan wannan abu amsa ta biyu amsa ta uku wa kunna nukadzibu bi yawmiddin mun zamanto muna kare ta ranar kiyama mata muke ba a yin ta waye je ya gano kaza kaza kaza kaza duka da sauransu sai mi Allah ya ce hatta ta atana al-yaqin
suka ce hal muna cikin wannan hali guda hudu hal mutuwa ta zo mu al yaqin ita ce mutuwa wa abudu rabbaka hatta ya ce ka yaqin da bauta ta ma ubangijinka hal yaqin yaqini ya zo maka shine mutuwa na'am sai mi fa matan fa to kaga wannan mutane ceton mai ceto baya musu amfanin komai akwai ceto ranar kiyama amma wanda wasu wannan abun guda hudu bai kama su ba su ne za a ceta asalin wai menene ceto ceto a gulguso da kai a ƙara maka wani abu refreshash a yi refreshe ɗinka na san kun shi ganewa ɗaliban ilimi ko to an taɓa refreshen wanda bai da komi ai sai kana da point ɗinka da dama ko ka kusa ga kanan buris sai a cece ka sai a ceto ku cika mai wuce shi ne ceto to kai baka da azumin baka da sallolin baka da sallai baka da kaza to ce me kake tsume in an zo menene za a cika maka ka gani babu sai kai tukuru sai Allah ya sa masu ceto da ikon shi man dallazi yashfa'u illa bi idni da izinin shi indahu babu wanda ya isa ya ceto a gurin Allah sai da izinin shi sai ba su izini su zo su cika maka ka huce ka dare aljanna sai mi gaba فما تنفعهم شفاعة الشافعين ai ceton masu ceto wannan mutanen ba su musu amfanin komai kuma لهم lahum عن التذكرة معرضين wai me ya same su daga ambaton Allah suke bujircewa ana cewa Allah ya ce annabi ya ce su ko suna bujircewa suna hana mutane su saurari wa'azi suna su sun ki saurare kuma suna tira mutane kar su saurara kaga wannan mugun abu ne na'am ka annahum كأنهم حجر مستنفرة Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ce namun dawa ne ko kuma jakkai humurin mustanfara wanda suka firgita sun firgita dabba in suka firgice ka duba misalin shanu ashe ba a ba a yanka saniya a gaban shanu sai su rikice su firgice su rikice muku yadda ya kamata eh saboda ku ji masu layya da shanu kan ku ka saniya gaban ƴan uwanta shanu ku yanka ta to sauran da ku da su kun shiga kun shiga kafa wando guda in shi malam Bahaushe. Za su firgice, su rikice muku yadda ya kamata. Allah ya ce kamar dabbobin dawa ne wanda suka firgice, ko kuma kamar jakkai ne wanda suka rikice farrat min kaswara, قسورة suka wace saboda kukan zaki, ko kuma saboda sun tsinkayi asayyat mai farauta. Na'am.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Allah ya ce bari dai kowa daga cikin su so yake a bashi suhufan takardun shi munashara wanda ake watsawa ake badawa kowa so yake a bashi takardun shi a hannun a hannun dama to kowa ne za a ba takarda a hannun dama ko ba kowa bane kalla كلا بل لا يخافون الآخرة bari dai al'amarin tsawa ta tabbata wannan kafirai da busu sallah busu ba da zakka suna kutsawa tare da masu izgili na addini dukkan sufofin nan guda hudu la ya khafuna al-akhirah ba su tsoron ranar lahira ne jin ta suke amma busu tsoron ta na'am kalla كلا إنه تذكرة bari dai tsawa ta tabbata innahu al'amarin na alqur'ani da ake gaya muku tazkira wa'azi ne kawai wa'azi ne ana gaya maka abin nan zawwa zai yi faman sha'a فمن شاء ذكره wanda ya ga dama ya wa'aztu wanda ya ga dama kuma kar ya wa'aztu rendezvous yawmul qiyamah وما تذكرون إلا أن يشاء الله ai ba za ku iya wa'aztuwa ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ga dama هو saboda ba أهل التقوى وأهل المغفرة ba san ka bane ba san Allah ne dan shi Allah huwa ahalut taqwa shi yahi cancanta a ji tsoron shi wa ahalul maghfira kuma shine mai cancanta ya gafarta ma mutane kuma ha mun zo kare بسم yace الله ba الرحمن الرحيم anan muka zo kare yace wannan aya wannan sura suratul mudassir muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abinda muka karanta a cikin ta abinda muka yi kuskure Allah ya kankare mana zanuban mu akan ta muna roƙon Allah ya sa wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya gobe in Allah ya kai mu za mu tashi sabuwar sura wadda ita ma makiya ce suratul qiyama dungungun surar ma suratul qiyama kiyama aka sa mata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana da Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana zanubanmu da Allah ka gafarta mana zanubanmu Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata ko mun dadin ta ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu sauraron mu Allah wanda ba su da lafiya ka ba su lafiya ya Allah wanda ba shi ya mamaye muna roƙonka ka ba shi abin da zai biya masu neman aure Allah ka ba su daidai su ya Allah masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasarmu da ƙasashen musulmi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين